اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات وسلامه على عبده ونبيه ورسوله سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هذه إلى الدين هكذا لمداد العزيز والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله تندى ولا ألا شيء وانا آه للتافن مصباح الراوي كرشان سزاء كيكو baiti nawa ya rage ya kai goma sha bai kai bai gobe sha ba baiti shida ne to ana ganin mu bari shi ma isha a ƙarshe tunda hatima ce mu fara shi umdatul ahkam ina za a tashi umdatul ahkam a cikin babul jana'iz ne ko hadisi na nawa eh ya an gama babu kitabun zakati to bismillah ya kare ma kenan na manta ban dauko ba بسم الله الرحمن الرحيم littafin zakka zakka ɗaya daga cikin rukunai na musulunci wanda zakka ita ce rukuni na uku daga rukunan musulunci kuma a gurare da yawa a ƙur'ani an duk inda Allah ya faɗi sallah to sai ya faɗi zakka a yan gurare kaɗan ne ba su fi uku ba ko hudu inda aka faɗi sallah ba tare da an haɗa da zakka ba don nuna muhimmancin ita zakka wanda an gamu malamai da yawa sun tafi kama a masabar malikawa cewa wanda ya ki ba da zakka to za a karɓa daga gare shi ko da ƙarfin tsiya ko da garin karɓar zakkar daga gare shi zai bayu a ce ya rasa ransa to dole a karɓi zakkar daga gare shi ba za a ƙyale shi ba shi yasa ita zakka lalle tana cikin manyan rukunai na musulunci akwai inda a ƙur'ani Allah subhanahu wata'ala yake nuna cewa kamar su masu wanda suka hana zakka kamar ma sun fita daga addini ne inda yake cewa fastaqibu ilayhi wastaghfiru wa wailun lil mushrikeen allazina la yutuna zakata kaga aka bayyana cewa ai kamar mushrikai ne shi yasa ashe aka san zakka abu ne mai matukar muhimmanci a addinin musulunci to da kitabun zakati littafin zakka kuma wani abu da zai dace a kula da shi a nan shi ne a yanzu yadda rayuwa ta faɗaɗa ta yalwata aka samu hanyoyi daban-daban na mu'amaloli wajibi a sake duba babin zakan nan saboda wasu mu'amalolin da yadda abubuwa suke tafiya a zamanance ya saba da yadda suke tafiya a baya nan da shekara ɗari biyu matsalan da suka huce ba injina ba sauran abubuwa Uh, ba a san irin a ce masu abubuwa kowa da irin nasa ba shi yasa ana yin abu ne a sannan kamar gama gari irin na wannan shine dai irin na wannan shine dai irin na wannan in ma an samu sabani ba wani mai yawa ba ne amma kamar a yanzu ana samun bambanci a yadda ake tafi da abubuwa yadda zai zama masu irin na wannan kamfanin irin na wancan kamfanin ya bambanta da su da sauran irin wannan wanda irin wannan idan da za a ce za a duba abin ta fuskar musulunci musamman a bamin zakka za a ga akwai wasu hukunce-hukunce sababbi wanda yake wajibin malamai su sake tashi tsayin daka su bincika su gano ya matsalar take ko ya hukunce-hukunce irin wannan abin yake a addinin musulunci akwai kuma wasu bangarorin kamar shi kansa raba zakkar ya fi dacewa a raba a raba kawai gama gari gaba ɗaya misali wanda zai fidda zakan miliyan guda a ce ya ɗauka yana rabawa dubu hamsin hamsin ko dubu goma goma ko dubu ishirin ishirin ko kuwa akwai wata hanya yadda wasu suke hange na cewa a misali wanda zai zakarsa ta kai zai fidda zakar miliyan guda ai wala Allah idan ya samu wasu wanda za a ce jarin ɗari bibi da hamsin hamsin ya ishe su kamar guda biyu ya ba kaga ya fi da rabin miliyan kenan sannan kuma rabin miliyan din ya raba irin wadda aka fi sabawa a ce a raba wani miliyan wani dubu goma wani dubu biyar ko irin wannan zai taimaka a wajen rage bukata ko talauci a cikin al'umma tunda wani in aka ba shi jarin dubu ɗari biyu da hamsin ya ishe shi sana'arsa ta yi baɗi shi kansa in Allah ya masa buɗe ko baɗi waccan ya zamo shi kansa ana magana ko zuwa zakka ta waje ba a kansa ko zai fidda zakka amma rashin jarin ne ya zaunar da shi ko rashin kayan sana'a to da duk irin wannan matsaloli ne da yake wajibi a sake tsayawa a bincika a ga ya za a bi da ta fuskar duban manufar zakkar da duban yadda me manufa daga shar'anta zakka da kuma menene yadda shari'a ta tsara menene yadda malamai suka tafi a kai ba wai kawai a dubo masa ba ɗaya ba tun nan aka tsaya duba masa ba ɗaya gaskiya da yanzu rayuwa ta fantsama za a shiga wani abu wanda ta yi a tozarta manufar zakka yanzu misali a rake ya kai wani matsayi a duniya wanda ake noma shi na biliyoyin daloli ma ba na biliyon ɗin ma naira ba a a daloli hakanan wasu abubba kamar irin su tafarnuwa yanzu abu ne wanda ake nomawa ake fidda shi kasashen waje ana abubba da yawa da shi kamar irin su ganyen shayi wanda in aka dubi tsarin wasu masababin sai ga kamar da irin wannan ai a iya cewa ba zakka a cikinsu to amma yanzu masalan mutumin da ya noma alkama wadda bata ishe shi ma ce shi kansa ba amma sai a ce ya kai nisabin zakka ya fita wanda ya noma rake na biliyoyin naira a ce shi ba wata zakka a kansa sai dai in ya siyar kudin ciniki ne wannan ya ce ga wala Allah ba a dubi manufa daga shar'anta zakkar ba tun da yake matsalan akwai wasu masababin yanzu kamar masaba abu hanifa su a wajen su duk wani abu da aka noma ko menene za a fitar masa da zakka to yanzu wannan masabar ta wani wajen dangane da rikice-rikice da ake fuskanta a rayuwa ai wala Allah dubanta zai iya taimakawa a warware wasu daga cikin matsalolin rayuwa to duk irin wannan abu ne wanda yake wajibi a yanzu a duba akan abin da ya shafi zakka to an kafa daga Abdullahi Abbasin Allah ya ƙara yadda a gare su Abdullahi Abbasin yace ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce da Mu'az ibn Jabal yayin da ya aike shi zuwa ƙasar Yaman haƙiƙa kai za ka je ka samu wasu mutane wanda an ba su littafi tun farko ma'ana an aiko musu annabi an sauka masa da littafi shi yasa su ɗinnan suna ganin suna da littafi idan ka je musu kai kiransu zuwa cewa abinda ake bukata da gare su tabbatar su yadda cewa ba wani abautawa da gaskiya in ba Allah ba su yadda kuma cewa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah idan suka yadda suka bi ka akan wannan ka ba su labari cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faralta musu salloli guda biyar a dukkan yini da dare da awa 24 ana bukatar su su salloli guda biyar idan suka yadda suka bi ka da wannan cewa sun yadda su sallan nan guda biyar a yini da dare to ka ba su labari cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ɗora musu wata zakka da za a karɓa daga mawadatansu za a mai da ita ga almajiransu daga cewa almajiransu daga nan ne malamai da yawa kamar malikawa suka fahimci cewa ashe ita zakka wajibi ne a raba ta a inda ta waje ba ba daidai ba ne a ɗau zakka daga wata ƙasa a kai wata ƙasa aka ce sai dai in ya zamo a waccan ƙasar akwai mabukata fiye da na inda ta waje ba to a sannan sai a ɗebi mafi yawa a kai wancan garin inda mabukatan suka fi yawa ko bukatan su tafi tsanani in ya so a raba kaɗan a inda zakar ta waje ba amma dai ba a ce gaba ɗaya a inda ta waje ba ba za a raba komai ba idan suka yi ma biyayya a kan wannan suka yi da za su ba da zakar to ina kiya ina tsawatar da kai ka kiyaye ka ce in ka zo karɓar zakar sai ka darje sai ka zaɓi mafificiya a dukiyarsu a'a matsakaiciya aka ce a ɗauka ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta lamarin da sha'anin ba wani tsari ba wani sha'abaki tsakaninta da Allah ta baraka wa ta'ala wanda duk aka cuta ko kafiri ne ya addu'a Allah sai ya amsa addu'arsa an kama daga abin sa'id al-hudiri Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zakka ba ta waje ba a cikin abin da bai kai ukiya biyar ba azurfa da bata kai ukiya biyar ba ba zakka a ciki ukiya dirhami arba'in shine ukiya ɗaya ya zama kenan arba'in sau biyar ɗari biyu kenan sai azurfa ta kai dirhami ɗari biyu sannan zakka ke waje ba a cikinta haka nan ba zakka a cikin abin da bai kai raƙuma biyar ba raƙuma in ba su kai biyar ba mutum yana da raƙuma hudu ko to ko shekara goma za su yi a hannunsa ba wata zakka in dai ba su haura hudun sun kai biyar ba haka nan kuma dangane da noma duk noman da bai kai wusuki biyar ba ba zakka a cikinsa wannan hadisin wato musamman daga ƙarshen a duk malamai sun aiki da shi cewa noma sai ya kai wusuki biyar ake fitar masa da zakka amma ban da hanafiyawa su hanafiyawa suna ganin akwai wata ruwa ta hadisin da yake faɗa cewa fi ma a sakatin sama'ul ushuru ba tare da laisa fi ma duna hamsati a cikin sadakatun ba shi yasa su a wajen su noma duk yawansa duk ƙanƙantarsa sai a ce akwai zakka a cikinsa to wanda sanin masabobin nan yanda ake faɗa ne ko da yake an ce hadisin da ya zo ba tabbatacce ba ne cewa itilafu ummati rahmatu sabanin fahimta tsakanin malaman al'umma rahama ce a nan idan a can wajen cewa abubuwa duk abin da aka noma ma a ce akwai zakka a ciki an ga cewa masabar hanafiyawa ta taimaka musamman a yau yadda rayuwar duniya take yadda noman yake wajen cewa aka aiki da haka zai taimaka wajen a rage talauci wajen ai maganin wasu abubuwa da yawa da suke damun al'umma to kuma a nan idan aka koma ga sauran masabobin sai zama an fi samun mafita saboda ne saboda yanzu dan Allah almajiri wanda ya noma noman nasa gaba ɗaya bai fi buhu uku ba wanda shi a gidansa ta yi yana bukatar buhu goma a shekara yanzu ko a buhu uku ma da ya noma a ce sai ya fi da wani abu daga zakka sai ya kasa goma ya fidda kaso ɗaya ai kaga sai a ga anan kamar dangane da duban rayuwa dai ba hikima a ciki illa dai iyaka a irin nan kuma wani abu da za mu duba shine in har ya zamo haka ɗin ya tabbata ai allan da ya ce ya fitar shi ya san yadda zai ba shi mafita to amma dai tun daga hadisin da yake nuna cewa laisa fi ma duna hamsati a cikin sadakatun wanda kuma duk mazhabobin nan uku malikawa da shafi'awa da hanabilawa sun tafi a gare shi a sai mu ce a bari kafin a ce dai shi mai noman ya fidda zakka sai ya noma usiki biyar din ko amma mai noma ƙanana wanda ba noman nasu bai kai usiki biyar ba ai a kyale shi ko in ka a ƙara masa wahala ɗan abin da ya noma zai ɗan tokara masa a ce a nan ɗin ma sai an ɗaya sake gutsire wani abu ko to an kama daga abin huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce zakka ba ta waje ba akan musulmi dangane da bayinsa a duk yawan bayin da musulmi zai mallaka ba a cewa ya fitar musu da zakka illa iyaka a nan wani abu da za a kula da shi shine idan fa bayin na kasuwanci ne to wannan za a fitar musu da zakka kamar yadda ake fitarwa da duk dukiya ta kasuwanci zakka bisa tsarin da aka faɗa hakanan ba zakka akan ba a musulmi dangane da dawakansa duk dawakan da musulmi zai mallaka ba a ce ya fitar musu da zakka ba illa iyaka su ɗin ma in na kasuwanci ne to za a ringa fitar musu da zakka irin yadda ake fitarwa da duk wata dukiya ta kasuwanci a wani lafazi sai fa zakkar fidda kai wannan wajibi ne ya fidda zakkar fidda kai daga bayinsa an kama daga abi huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dabba in ta taɓa wani wannan taɓawa da ta yi wani ba wani abu da ya biyo kan mai ita shi yasa ta taɓa a banza dabba in dai ba wani a kanta ba wani ne kuma yake korata ta baya ba wani bane kuma yake janta ta gaba kaka kawai ita ce ta zo ta taba wani to duk abin da ta yi wannan a banza ba a cewa a koma kan mai ita sai fa idan an faɗa an faɗakar da mai ita cewa dabban nan tana banna ana bukatar ya ɗaure ta amma ya ki ɗaure ta ta fito ta yi banna to wannan za a ce sai ta biya rijiya banza a banza ne ma'ana da a ce wani zai je ya hada rijiya to ba abin da ya hau kan mai rijiyar sai fa idan ya zabu da gangan ya haka rijiyar akan hanya inda ta yi a ce wani ya hada to wani ya hada wannan za a tambaye shi magana diya ma'adini shi ma abin da ya banza ma'ana idan a ce wani yana haƙo ma'adini sai ma'adinin ya rufto masa kamar yadda yanzu akan ji gurare da yawa kasashe da yawa ma an samu madanin ya faɗa mutane ana ta neman su ma wasu an ɗarbi su wasu sun mace sai ga wake to irin wannan dai a banza ba koda wani ne ya suhurci wani akan ya je masa haƙa a ma'adini sai ma'adinin ya faɗo sai wanda yake haƙan ya mutu to ba komai wannan tunda daman shi ya jirar da kansa ga halaka ai rikazi ana ba da humusi me ake kira rikazi shine dukiya da mutanen jahiliya sukan binne ta sukan binne ta to irin wannan in Allah ya sa wani ya tono to sai a ce a kasa wannan gida biyar a ba da kaso ɗaya shine humusi a maimakon a ce zakar kaso bi da rabi ne bi da rabi ne a cikin ɗari to a nan abinda ake bayarwa kaso ishirin ma a cikin ɗari ma'anar jubaru la shai a fihi shi ne abinda yake banza allazi la shai a fihi wanda ba kome a cikinsa a jima'u a adabatu dabba me gaban a bahim wadda take dabba wadda ba ta da wani hankali ba ta da komi to wannan dan ta taba wani a banza an kawo daga abi huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi abu huraira ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki sayyidina Umar dan karɓo zakka aka ce ibnu jaririn ya hana tasa zakkar da halidun walid shi ma ya hana tasa zakkar da kuma Abbas amman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Ibn Jamil me aka yi masa me aka yi masa wanda yake laifi in ba cewa da can shi talaka ne ba amma Allah ya wadata shi wanda a yau a can a zamanin manzan Allah an sami Ibn Jamil Ibn Jamil irin Ibn Jamil talaka ne amma sai Allah ya wadata shi kuma ya zamo mai dukiya shi ake bukata ya fidda zakka a maimakon ya dubi cewa shi dinnan da can bai da komai amma Allah ya wadata shi a yanzu ya himma wajen ba da zakka saboda da irin abin da talaka yake ji na raɗaɗin rayuwa da irin musibin da talaka yake rayuwa shi ma ya rayu a cikin irin wannan kaga wanda yake ya ɗanɗana abu ai shi ya fi kamata ya tunanin wanda suke ɗanɗana wannan abin bayan shi Allah ya fidda shi daga wannan halin amma abin haushi sai zama bai tuna ba ya bai tuna wannan ba shi ne manzala ke faɗa to me me aka yi masa wannan laifi aka yi masa da zai sa a ce yanzu ba zai fidda zakka ba ai ya fi kowa sanin illa talauci wanda a yanzu ana samun ibnu jamilin masu wato masu ɗabi'a ta da ta irin ta ibnu jamilin mutumin da yake bai da komai a waye gari yana da dukiya yana da dukiya amma kullum a maimakon ya tunanin wa'anda su har yau suke rayuwa irin wadda yake a baya a'a sai ya zama ɗagawa yake ya dube su ma ya tausasa musu ma abin ya gagara abin ya gagara wannan ya ƙara wa kansa tanadin azaba ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Amma halidu, kun kuna iji manzo Allah sallallahu Alaihi kuna zaluntar halidu, halidu ai akwai abin da ya na bajinta ga musulunci. Hakika ya hubuta sulkunansa da kayan yaƙi don taimakawa addinin Allah. shi yasa kamar irin wannan in aka duba abin da ya sai a ga taimakawa da yawa addinin musulunci abin da ya taimaka din ya ma fi ƙarfin zakka a misali mutumin da aka ce a zakka ta hau kansa ta dubu ɗari sai zama ga wani abu nasa wanda ta wannan ɗin zai iya samun dubu mai tamma amma ya ɗauka ya ajiye don Allah ya zama ba samun dubu mai tan ɗin to don Allah wannan me za a dame shi akan bai ba da dubu ɗari zakkar da ta waje ba a kansa ba a sai a dubi taimakawa da yawa addinin musulunci ko ai ya taimaka da fiye da wannan dubu ɗari idan da a ce wannan kayan nasa da ya sa a te a yaƙi don a taimakawa addinin Allah cewa ya kasuwanci zai da su zai samu dubu mai ta zai samu dubu ɗari biyu to amma Abbas to zakkar da ta wajaba a kansa ni a zo zan biya masa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ma ninkinta sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kai Umar ya ma'asha urta yanzu baka sani cewa cewa an mutum dan uwan mahaifi ba ai tago ne na uba ai dan uwan mahaifi kamar mahaifi ne an kama daga Abdullahi bin Zaid ibn Asim amman da yake daga Banu Mazin Allah ya ƙara yadda a gare shi yace yayin da ubangiji ya ba da ganima ga manzo sallallahu alaihi wasallam ranar yakin Hunainu sai manzon Allah kasama ya raba a cikin mutane ya raba a cikin kafiran da ba su daɗe da shigowa musulunci ba su ne wanda ake taro zukatansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama bai ba mutan Madina wani abu ba kamar wasu a cikinsu haka ɗin ba su ji daɗi ba sun yi baƙin ciki da haka a zukatansu sun so ina ma a ce su ma da su aka raba domin irin abin da ya sami mutane su bai same su ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara su ya musu hudu ba yace ya ku jama'ar mutanen Madina ashe ban zo na same ku kuna batattu ba Allah ya shiryar da ku saboda ne mun kasance kuna mabambanta mutafarriƙe na kuna mabambanta kuna yaƙi da juna kuna kashe junanku Allah ya sanar da ku sababi na ya tara tsakaninku fa allafa ubangiji ya tara tsakaninku sababi na ban same ku kuna talakawa ba Allah ya wadata ku saboda ne duk sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana ya faɗi wani abin sai su ce a ubangiji da manzansa su suka yi mana baiwa mu dai Allah ya mana baiwa manzan Allah ya mana baiwa ya ce me ya hana ku ku ba da amsa ga manzo sallallahu alaihi wasallama suka ce mu duk abin da yake ciki ai Allah da manzansa sun mana baiwa fiye da kowa sai manzo Allah ya ce da kun so da kun ce ka zo mana da kaza da kaza ka zo mana ka rasa mai taimaka ma ka zo mana kaza ka zo mana kaza ashe yanzu ba kwa yadda a ce sauran mutane su tafi kasashensu ko gidajensu da awakai da raƙuma ba amma ku a ce kun tafi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama izuwa gidajenku ai in ba don hijira ba in ba don ladan da yake cikin hijira ba da na zamo ɗaya daga cikin mutanen madina da ba zan yadda ma a kira ni muhajiri ba sai dai a kira ni mutumin madina da a ce mutane za su bi wani waje ko wata hanya da sai in bi inda mutan madina suka yi da hanyar da suka bi al'ansar al'ansar mutanen madina su ne jikina fata a wato tufafin da ke kan fatar jikina sauran mutane ko tufafi ne na daga sama ma'ana mutan madina sun fi kowa kusa da ni kamar yadda tufafin da ke kan fatar jiki ya fi kusa daga tufafin da yake daga sama hakika ku sannu za ku gamu da fifitawa bayana a wasu su ringa a ringa fifita wasu a kanku ku jure ku yi haƙuri har ku gamu da ni bisa tafki na to an zo ƙarshe to alhamdulillah da lokacin ya yi alhamdulillah to alhamdulillah sai yi sallah Mm. ni ce zai biya masa ba shi kenan ba zai biya a maimakonsa ba shi kenan ba kamar ya ba shi kyautar ne yawwa shi yasa idan misalin mutum yana da miliyan arba'in aka ce ai zakar da take kansa miliyan ɗaya sai kai kace ba za ka ba da miliyan ɗayan shi ba shi ya fitar a dukiyarsa ba ba shi kenan ba ba shi ya fitar ba kenan a'a ai wannan hasiya ce ta shi Abbas waye yanzu amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ba wanda yake amma manzon Allah a yanzu matsayi ne Abbas eh shi Halidu ah ko yanzu aka samu wani masalan ya bada wani abu irin wannan ya taimaka to me za a ce a'a a tsaya a lissafi shi ga yadda zai fi da zaka wannan kuma ya dawo ya ce to a lissafin wa zai ci kunya ai sai a zo an ji kunya ne kenan ko
Thank you.